الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفائنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في قبدا كراتون حل المسائل في شيء في شرح مختصر الأخضر بالدلائل wanda muke gabatarwa a masallacin juma'a da ke cibiyar addinin musulunci a yau za mu ci gaba kamar yadda muka saba a ranar alhamis wato a yau ranar sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da takwas za mu tashi ne a tafarijin hadisi da ya kawo saboda ya kafa hujja na haramcin yi da mutane ko kuma haramcin giba yace wa fil hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu yace ya zo a hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan musulmi ya haramta akan dan uwan shi musulmi jinin shi da mutuncin shi da kuma dukiyar shi ya kafa hujja da wannan hadisi wajen haramcin cin naman musulmi ko yi da shi saboda ambatan kalima ta ir ir wato mutunci saboda yi da mutum ko cin naman sa taba mutuncin shi ne sai yace al-bukhari wa muslim yace wannan hadisi ne da al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito takrijin wannan hadisin hadisin imam muslim ya rawaito shi an abi sa'id maula amir bin kurd maula amir bin kurd an abi hurairah haka nan imam ahmad ya rawaito shi shi ma an abi sa'id amma shi cewa ya yi maula abdullahi bin amir bin kurd za mu zo mu yi bayanin taujihi ko jam'in irin wannan sabani da ake samu a cikin sanadi sai hadisin ya zo a mushabu shihab shi kuma ya ce an abi sa'id maula amir bin kausar yadda ya zo kenan a cikin a cikin مصحف الشهاب sannan imam tirmidhi ya rawaito shi an abi salih kilahuma an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu abinda muke nufi da kilahuma shine abu sa'id maula abdullah bin amir bin qurs aw maula amir bin qurs da kuma abu salih wannan mun dauki cewa ambatan ambatan maula amir bin kausar wannan kafa'a ne kuskure ne daga cikin wani rawi daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin a wannan takariji da muka yi za ka fahimci cewa al-imam al-bukhari bai rawaito wannan hadisin ba imamu muslim ya rawaito shi daga hadisin abu kuraira kamar da muka bayyana an abi sa'id sai yace maula amir bin kurs a sanadin imamu ahmad shi kuma sai ya ce maula abdullahi bin amir bin kurd wannan ba wani abu ba ne illa iyaka yakan komawa zuwa ga ma'anar maula ne idan aka ce maula fulan to yana ɗaukan ɗayan biyu ne akwai maula ta hil akwai maula wanda yake na aitaka akwai kuma maula na islam kamar yadda al'imamu suyuti alfiyarsa yake cewa maula itaqatin maula wala itaqatin wala uhilfi wala islamin kamithli ju'fi ma'ana idan malamai suka ce maulawa ne ko malaman hadisi suka ce wani an abi sa'id misali anan da aka ce maula maula amir bin kurs da muslim ya faɗa wani abin da ake nufi ɗayan biyu ne idan mutum ka musulunta a hannun shi ana cewa ana cewa shi maularka ne wanda shi ake kira gwala'u islam kenan haka nan idan mutum kuka yi muhafal kuka yi abin da ko mu'ahada da shi na taimaka wa juna idan aka kawo maka harin yaki zaka kare shi zai kare ka in aka kawo masa zaka kare shi to wannan ma ana kiran shi maular maularka wani zaki maular wani ne sannan kuma wanda ya yantar da kai shine wala wala wala isaqa wanda ya yantar da kai idan mutum asalinka bawa ne ya yantar da kai to in ya yantar da kai shi din ya zama to maulana ka saboda haka maula yana zuwa da itlaqai guda uku nan ne a wajen malaman hadisi misali da ya kawo yake cewa wala wala itaqatin wala uhilfi wala islamin kamithli al-ju'fi misali al-imam al-bukhari da ake nasarta shi zuwa ga al-ju'fi maulahum wato ana nufin shi shi ya musulunta ne baban shi ya musulunta ne a hannun ju'fi din saboda haka ne ake so al-ju'fi maulahum ba wai wala bane na ita to saboda haka idan ka fahimci wannan za ka fahimci sabanin da aka samu a sanadin al-Imam Ahmad da kuma sanadin Imam Muslim shi Imam Muslim yace an Abi Sa'id sai yace Maula Amir bin Qurs a sanadin al-Imam Ahmad a musnadin shi sai yace an Abi Sa'id Maula Abdullah bin Amir bin Qurs sai da za ka fahimce shi cikin sauki wannan ba saɓani ba ne saboda duk mutumin da misali bawanka ne in ka ‘yantar da shi kai ɗin maularsa ce in kai kuma baka nan ɗanka maularsa ce to saboda haka shi imamu muslim sai ya nasabta zuwa ga uban amir bin kurz sannan imamu ahmad sai ya nasabta abu sa'id ɗin zuwa ɗan wato Abdullahi bin Amir bin Kurd to saboda haka sanan zaka fahimci wannan sabanin ba sabani bane illa iyaka an nasabta shi Abu Sa'id cewa maula ne na Amir bin Kurd sannan a lokacin da Amir bin Kurd baya nan shi Abu Sa'id wanda muke magana a kansa maula ne nawa na Abdullahi bin Amir bin Kurd wato kansa wannan babu iskali a cikin sai dai sanadin da muka samu a cikin musnad shahab ya ce an abi sa'id maula amir bin kausa to ban samu a tarjama amir bin kurs inda aka nasabta shi zuwa ga kausa ba saboda haka to ta yi ya kasance wannan kafa'a ne ya kasance amir bin kurs ne kamar yadda yake zuwa a kowanne sanadi tukunnan wani kafa'a sai ya zo yi ambaci ya harrafa ko ya sa'afa kursin ya mayar da shi zuwa ga kausa to kenan wannan hadisi an abi sa'id maula amir bin kurs aw maula abdullah bin amir bin kurs imam muslim da kuma imam ahmad cikin musnadin shi suka rawaito sannan abu salih shi ma ya rawaito kenan abu sa'id maula amir bin kurs ko abdullah bin amir bin kurs da Abu Saleh kilahuma dukkan su sun rawaito hadisin an Abu Huraira daga Abu Huraira bihi da wannan lafazi din amma al-Imam al-Bukhari bai rawaito wannan hadisin ba to tare mukan samu wannan muna yin bayani illa iyaka Imam Imam Ahmad ya rawaito a musnadin shi Imam Muslim ya rawaito shi ma a sahihin shi Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan din shi sannan hadisin ya zo a cikin musnad Shihab wato kamar yadda muka bayyana a cikin tafriti waɗannan su ne waɗanda suka rawaito hadisin shi bai ambaci sunan sahabin da ya rawaito ba shine Abu Huraira Abu Sa'id da Abu Saleh su ne suka rawaito daga gun Abu Huraira sannan kuma da yace Bukhari ma ya rawaito to wannan khata'a ne kuskure ne Imam Bukhari bai rawaito wannan hadisin ba ya kafa hujja da hadisin ne saboda ya nuna hadisin yana bayyana ko yana nuna haramcin yi da mutane riba da mutane abinda ayar da ta gabata take bayani akai sai yace wa ammal fasiqu yace amma kuwa fasiqi al mutahaddi wanda yake yaye komai wanda anyhow komai yakan iya aikatawa yakan iya shan giya a bayyane yakan iya cin riba a fili yakan iya aikata dai kaba'ira fili karara bai damu ba ba abin da ya dawo masa da kai almutajahiru bisayyi'at wanda yake bayyana munanan ayyuka karara a fili yake aikata su fala ghibata fi dhikri ahwalihi lin-nasi liyahzaruhu yace babu ghiba idan ka bayyana halayensa wa mutane saboda su guje shi su nisance shi kada su yi abokantaka da shi su gaji irin halayensa to wannan ba ka yi riba da shi ba idan ka koma cikin littafin shahararren riyadu salihin na al'imamun nawawi babu riba ya kawo wasu mutane guda bakwai wanda su waɗannan mutane guda bakwai ɗin babu riba a kansu sai ka koma cikin wannan littafin domin ka samu bayani a kai to menene asalin wannan ɗin menene asalinsa menene asalinsa kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda bakwai yana da asul yana da hadisi wanda ake dogara da shi na cewa babu riba a kansa to ce yasa ma muka yi ihalar ka zuwa cikin riyadu salihin wanda imamu nawawi bayan ya kawo hadisai waɗanda suke magana akan haramci na riba sai ya kawo waɗannan sintin mutane guda bakwai ɗin kowanne ɗaya akwai madogara akwai makoma na halalcin yin gibarsa zai kawo mana wasu hadisai a nan wanda yake kafa hujja da su amma waɗannan hadisan da zai ambace su shi a nan wato hadisan gabaki ɗinsu da ikai amma za mu ambaci wasu hadisai waɗanda suke shiga wannan babi ɗin sahihai wanda da su ya ambata maimakon waɗannan hadisai ɗin to da ya fi mishi hadisi na farko da ya kawo domin ya kafa hujja da wannan magana da ya cewa fasiki almutahaddid almutajahid bisayiat wannan babu riba a kansa shine yace wa qad jaa fil hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man alqa jilbab alhaya'i an wajhi fala ghibata la man alqa jilbab alhaya'i aka ce jilbab wato dogon riga wanda ake sanyawa mufradi ne na jalabib wanda qur'ani ya ambata ya ayyuha ya ayyuhan nabiy kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna jalabib mufradi ne na jilbab dogon riga wanda zaka sa ko mace za ta sa ya rufe daga samanta har zuwa ƙasa jilbab abinda yake nufi anan kinaya ce man alqa jilbab alhaya'i an wajhihi duk wanda ya tuɓe wato rigar kunya a fuskarsa ya jefar to fala ghibata la wato babu ghiba a tattare da shi ma'ana ta ambaci halayen shi muna na ba kai gibansa ba man alqa jilbab alhaya wanda ya cire tufa sutura na kunya a fuskarsa ya jefar ma'ana anyhow komai yakan yi aikatawa a bayyane yakan yi aikata kaba'irori a bayyane yace fala ghibata la sai yayi takhrijin hadisin yace akhrajahu ibn adi ya wa abu shaykh an anas radiyallahu anhu ibn adi kaman yadda ya fada anan ya rawaito shi a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa akwai littafin shi na ad-du'afa ma'ana waɗanda suke da'ifai ba a kafa hujja da hadisansu su ne yake tarjamar su yake bayani a kansu zai kawo tarjamar rawi ya faɗi nasabarsa garin da yake shehunansa malamansa almajiransa in ya bayyana sai ya kawo hadisi kuma wanda shi wannan rawun ya rawaito da sanadin shi ya yi bayyana rakakar wannan hadisin da kuma nakara da take cikin wannan hadisin sai ya kafa hujja maka da cewa shi ne wanda ya rawaito hadisi kaza saboda haka da'ifi ne ba a kafa hujja da shi littafi ne muhim na ilimin sharhi wa ta'dil wanda su tari malamai sukan komawa wajen gano da'ifancin mutum a wannan a wannan littafi ne ya rawaito shi kuma abu shaykh ya rawaito a cikin littafin shi kitabu sawab kitabu sawab wani littafi ne na abu shaykh a ciki shi kuma ya rawaito wannan hadisin bayan waɗanda ya ambata guda biyun nan duka sun rawaito wannan hadisin sannan al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi ya rawaito hadisin a cikin tarikh baghdad littafin shi tarikh baghdad waɗannan su ukun nan gabaki daya sun rawaito wannan hadisin ta hanya ɗaya ne ta hanyar ba sun rawaito shi an abi sa'ad an abi sa'ad sa'idi an abi sa'ad sa'idi ta hanyar sa ne suka rawaito wannan hadisin al-khatib al-baghdadi fi tarikh baghdad ibn abi silkan abu shaykh fi sawab wadannan duk sun rawaito min bi asanidihim min tarikh abi sa'ad sa'idi shi wannan abu sa'ad sa'idi al-imam az-zahabi ya kawo tarjamansa a cikin mizan mizanu da ikidar littafin shi ne shahararre wanda yake ambatan du'afa waɗanda ba a kafa hujja ga hadisansu da shi ya rawaito tarjamansa a tarjama ta dubu goma da ɗari biyu da ashirin da tara sai ya ce majuhuli ne ya ce majuhuli ne haka ce majuhul ne mutumin da ba a san shi ba wanda ba a san shi ba majhulul aini a wajen malaman hadisi shine wanda mutum ɗaya ne kawai yake rawaito hadisi amma mutane guda biyu zuwa sama in suka rawaito hadisi a kun mutum to bai zama to majhuli ba sannan kuma ibnu hibban ya kawo tarjaman shi wannan abu sa'idin sa'idi din wanda waɗanda muka ambata duka ta tsarikinsa ne suka rawaito wannan hadisin sai ya yi bayani kamar haka abunsa sai ya ce abu sa'ad bin sa'idi ya ce yarwi an anas yarwi an anas lil manasir ya ce shaykhun yarwi an anas lil manasir ya ce allati la yusharaku fiha la yajuzu al-ihtijaj bihi inji ibn hibban a cikin littafin shi ne al-majruhin kitabul majruhin kusa ibn hibban ya rubuta ya yi rubutu a fiqat akwai littafin shi a fiqat yake ambatan waɗanda amintattu ne ake rawaito hadisi a wajen shi akwai kitabul majruhin wanda yake ambatan waɗanda ba a kafa hujja ga hadisan su a wannan littafin da ya kawo tarjaman shi wannan wanda suka rawaito hadisin na agunsa sai ya ce wani dattijo ne wanda yake rawaito manakirai hadisai munkirai a wajen anan yace ba a musharaka da shi wajen abubuwan da yake rawaito ma'ana in ya rawaito abu ba a samu wani rawi yana rawaito irin abin da ya rawaito sai yace la yajuzu li tijaju bi yace bai halatta a kafa hujja da riwayarsa ba wannan shi abu sa'ad bin sa'id kenan waɗanda waɗannan su uku nan da muka ambata abu sheikh da ibn adi kamar yadda shi malami ya ambata da al-khatib al-baghdadi a tarihu baghdad duk sun rawaito daga tarikh nashi an gane sannan kuma an samu wasu mutane guda biyu sun yi mutaba'ar sa aka ce mutaba'ar mutaba'a a cikin ilimin hadisi idan mutum ɗaya ya rawaito hadisi sai ke ci gaba da bincike a fani na wannan hadisi ko da za ka samu wani shi ma ya rawaito to na shi ake kira wato me ake kiransa mutaba'a ake kiran shi wato me almutaba'a in ya rawaito shi yayi mutaba'ar ka kenan to aka samu arrabi da abban su biyun nan suka rawaito shi ma shi ma wannan hadisin din an anas kaga kenan sun yi mutaba'a sun yi mutaba'ar wa wato shi Abu Sa'id bin Sa'id wanda muke magana a kansa to shi kuma Ar-Rabi' din da kuma Abban din menene matsayin shi ne abin tambaya Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Al-Ilal al-Mutanahiya kun san littattafan hadisi da yawa ne shi yasa ma ilimin hadisi yake da wahala yake da wahala har wani malamin mu yake cewa kowanne fannin ilimi akwai littafin da in ka karanta shi ya wadatar maka amma ban da ilimin hadisi komin karancin littafi to ana da bukatun sa cikin ilimin hadisi dan akan iya samu wata fa'ida wanda ba za a samu ba a cikin dukkan littattafan hadisi da ya ci to ibnu al-jawzi a cikin al-ilal al-mutanahiya kun san ibnu al-jawzi wato malami ne shahararre yayi rubutu al-mawdu'at hadisai waɗanda aka kirkira wa manzo kari aka ambata ya yayi rubutu a kai ya zo ya yi rubutu kuma al'ilalul mutanahiya ma'ana wasu hadisai ne hajjinsu bai kai mawdu'at ba wasu munkirai ne misali wasu wato za'ifai ne da makamantan wannan to a cikin kowanne littafi akan samu wasu hadisai da ya dace ya kasance a ɗayan kamar yadda alhaji bin hajar ya faɗa har yake cewa littattafan ibn al-jawzi na hadisi dan ba ƙwararre a harkar hadisi bane yake bai kamata ya ya ya karanta su ba saboda ba zai gane ba misali littafin al-mawdu'at littafi ne aka wallafa shi saboda ne a kawo hadisai da aka kirkira wa manzo ƙarya ba kuma hadisai bane sai aka samu wasu hadisai waɗanda suke da'ifai kun san akwai bambanci tsakanin hadisi da'ifi da mawdu'i hadisi da'ifi yana da martaba yana da matsayi meye matsayinsa saboda in suka taru suka yi yawa aka iya kafa hujja da su abin da ake kira at-tafsir wa tahsin bil majmu'iyya wannan shi yasa ma malamai suke kawo hadisai da ifai a cikin littattafai ba kamar yanda yanzu muka dauka ko in aka ce hadisi da ibi ne kawai za a yi jifa da shi ba shi da fara haka bane hadisi da ibi kamar yadda Imam Ahmad da Shafi'i suke faɗa ya fi fatawar malaman duniyar nan gaba ɗaya saboda hadisi da'ifi yake iya kasancewa manzon ya faɗe shi illa iyaka a yanayin ka'idodin ilimin hadisi ne aka da'ifanta shi kamar da al-Imam Suyuti al-Siyasa yake cewa wal hukm bi sihhati wa da'f ala zahirihi lil qat'i illa ma hawa kitabu muslim aw al-ju'fi siwa an gane in ka ji an ce hadisi sahihi ko hadisi da'ifi ana duba zahirin ka'idodin ilimin musallah an gane aiki akan iya cewa hadisi da ifi ne amma gaskiyar lamari sai ya zama to manzo ya faɗe shi ya faɗe shi misali haka cewa ne makarashi ne shin wannan yana nufin duk maganar da ya faɗa ƙarya ne in aka samu kari a gaskiya ɗaya cikin maganganunsa ɗari fa to kamar haka ne wannan shi ya sa hadisai da ifai suke da kima suke da daraja malaman hadisi suke rawaito su cikin littattafansu ba kamar yadda muka ɗauke su a yanzu ba to shi kuma hadisi mawdu'i asali ma ba a kafa hujja da shi ƙarya aka kirkira wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba yadda za yi hadisi mawdu'i ya zamo manzo ya faɗi amma hadisi da isi akan iya juyawa akan iya dawowa wasu lokuta ya zo ya kasance manzo ya faɗi misali a samu shawahid nashi ko a samu a majmu'iyya ko kuma a haƙiƙanin lamari ya kasance ya faɗe shi din manzo din an gane aiki wannan shi yasa ya rubuta kitabul mawdu'at sai aka samu wasu hadisai da ibai a ciki sai sai da ma aka samu hadisi a cikin sahihu muslim wani hadisi a cikin sahihu muslim ya kawo shi a cikin littafi al-mawdu'at shi yasa imamu suyuti al-fisa yake cewa yake cewa wa min gharibi ma tarahu fa'lani fihi hadithun min sahihi muslim ma'ana abin mamaki yace a cikin littafin al-mawdu'at ta ibn jawzi akwai wani hadisi wanda yake cikin sahihu to saboda haka al-ilal al-mutanahiya yana fadan hadisai waɗanda ba su kai hadin mawdu'ai bane a cikin a cikin wannan littafin yace yace da ya kawo wannan hadisin ibn jawzi sai yace fihi matrukani ar-rabi wa abbas yace cikin sanadin wannan hadisi akwai matrukai guda biyu sai yace arrabin da afan waɗannan su ne wanda muka ce sun yi mutaba'ar wa mutaba'ar Abu Sa'id al-Sa'id kaga mutaba'ar su ba zai amfani ba saboda shi mutaba in aka samu wannan da'ifi ne aka samu wani dama dama sadoki ko sika yayi mutaba'ar ta shikenan mutaba'ar sai ta yi amfani hadisin da muka bai fanta shi sai mu zo mu sayyanta shi amma waɗanda suka yi mutaba'a mutaba'a sa din ire-iren sa ne ba zai amfani ba in aka ce wa mutum matruki shine muttaham bil kadhib kamar yadda imamu suyuti ya ce yake cewa wa sammi bil wa sammi bil matruki fardan tusidin rawin lahu muttahamun bil kadhib yace duk duk hadisin da mutum ɗaya ya rawaito shi kuma shi ɗayan an tuhume shi da ƙarya to wannan shine hadisin shi ake cewa maturuki shi ma aka kira shi maturuki saboda haka wannan hadisi kaga kenan maturuki ne saboda mutahan bil kadhib shine ya rawaito shi to ala kulli hal wannan hadisi dai hadisi ne wanda yake da shi da jiddan ko da haddin shi bai kai na maudu'i ba hadisi ne wanda yake da jiddan bai halitta a kafa hujja da shi ba sannan hadisi na biyu da ya kawo shi ma da ne shine yace atar'auna an zikri al-fajir hattikuhu hatta hatta ya'rifahu an-nas udkuruhu bima fihi hatta ya'zarhu an-nas wannan hadisi wannan hadisin da ya kawo al-hafiz al-haythami a cikin littafin shi majma'u zawaid yake cewa rawahu tabarani في الثلاثة هنا نجم المؤجم الصغير المؤجم الأوسط المؤجم الكبير سيتي وإسناد الأوسط حسن سند سند ده شيء الطبراني يرويته شيء أسمع المؤجم الأوسط يتي حسن وأن السمية ده شيء الحافظ الهيثمي يفعل سكينا sannan sai na samu hadisin a cikin al-mu'jamul awsat hadisi na dubu hudu da ɗari uku da saba'in da ɗaya amma a sauran mu'jamul kabir al-mu'jamul sabir ban samu hadisin ba kamar yadda shi al-hafiz al-haythami ya faɗa a wannan waje sannan hadisin akwai shi cikin musnadul firdausi hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da biyar to waɗannan littattafai misali idan ka ga hadisi an rawaito shi cikin littafi ko afa kamar alkamil ko cikin littafin tawarikh kamar tarihu dimashq kamar tarihu baghdad ko kuma cikin musnadul firdausi imam suyuti yake cewa to ba a bukatan tafrijin shi hadisi kawai da shi ka duba muqaddima na jam'ul jawami ko aljami'ul kabir wanda mai kanzul mai kanzul umar dake shi ya tara jam'ul jawami ne aljami'ul kabir ya ambata imam suyuti ya kawo wasu littattafai yace idan ka ga hadisi a cikin ɗayan in hadisin su kaɗai ne suka rawaito shi to kawai kar ma ka sha wahalar da shi hadisan da ya an gane wannan nukta ce muhimma hadisiyya ko ta sina'a hadisiyya sannan shi imamu suyuɗi wanda muka yi magana a kansa ya kawo hadisin cikin littafin shi mai girma mai muhimmanci tadribul rawi fi sharhi taqribil nawawi littafi ne na musala mawdu'iyya ce ta musala a cikin littafin sai ya kawo hadisin yana kafa hujja ga hadisin akan halalcin jarhu wa ta'dil akan me halalcin jarhu wa ta'dil a wannan takrijin zaka fahimci cewa wannan hadisin na biyu wanda yake a tar'auna an zikirin fajir ma'ana kuna tsantsanin suna kuna tsantsanin ko kuma kiyaye kanku da ambatan alfajiri ne ku ambaci fajiri da irin halayensa hatti kuhu ku tattauna masa asiri hatta ya arifa nasu har mutane su san shi wa zukuruhu bima fihi ku ambaci irin halinsa hatta ya hazaru nasu har mutane su nisance shi to kamar yadda muka bayyana a takrije wannan hadisin waɗanda a wannan hadisin yadda shi malamin ya nasarta shi zuwa ga al-Imam Tabarani da kuma Ibn Hibban mun bayyana al-Imam Tabarani kamar yadda al-Hafiz al-Haythami ya faɗa ya rawaito shi a cikin al-Ma'adim salasa sannan Ibn Hibban ya ambaci hadisin a cikin Kitabul Majruhin saboda haka waɗanda ya ambatan nan su bi duka sun rawaito hadisin amma ba su rawaito shi yadda shi malamin yake nufi a nan ba at-tabrani da ya rawaito kamar yadda muka bayyana al-ma'ajim salasa a cikin kamar yadda al-hafiz al-haythami ya faɗa ibnu ibban kuma ya kawo hadisin ne a tarjaman abu sa'id bin sa'id ga kiran sallah ne na gana duba sama ga kiran sallah ne to shine waɗannan hadisai da ya kawo ɗinnan gaba ɗaya kamar yadda takarijin ya bayyana a hadisai ne waɗanda suke bayyisai sai dai akwai hadisai sahihai waɗanda ya kamata su ya kawo maimakon waɗannan hadisai da ya kawo domin ya kafa hujja da su riban wanda yake da yake fasiki ko yake bayyana kaba'irori ayyuka marasa kyau a yake aikata su a bayyane daga cikin waɗannan hadisai hadisi na Abu Jahal ko kuma Fatima bin Qais wacce ta zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama ta nemi shawara akan za ta auri ko kuma Muawiya da Abu Jahal da Usama bin Usama bin Zaid sun nemi aurenta sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace yace amma Muawiya fa qulu wa amma Abu Jaham fala yad'u al-asa asa an an atiqihi wa intihi Usama inji manzo sallallahu alaihi wasallama haka na hadisin da manzo da wani ya shigo sai yace bi isa aqul ashira waɗannan da hadisi suna cikin sahihu muslim akwai hadisai da dama da suka zo sahihai waɗanda suke nuna wannan hukuncin da shi malamin yake so ya kafa hujja a kansu da waɗannan hadisai da ifai hassana wannan hadisin da shi alhafiz alhaisani yayi a nan hadisi na biyu to za mu zo mu yi bayani a kansu sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala